in gafarta masa ina ne mai neman damuwa a yaye masa ina mai kaza ina mai kaza ina mai kaza har albitir ya hudu idan wannan wata na ramadana ya kama Allah tabaraka wa ta'ala zai motsa wata iska a cikin wuta a cikin aljanna ana kiran wannan iska musiratu idan ta motsa duk wato aljanna za ta bishiyoyin aljanna za su kaɗu mala'ika ɗan matan burin aini za ta bar ubangiji wannan ko menene abin da ke faruwa sai ga musu yau ai daren farko ne na daren watan ramadanu wanda al'ummar abin sallallahu alaihi wasallama za su yi za su yi ɗauki azumi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ɗan matan aljanna su ado su dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya aura musu masu azumi daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ala kulli halin da wannan wata na ramadana shine wannan wata mai dimbin wannan ai alfato tafiya da wannan falala wanda yake tafiya da lailatul qadri shine muke shirye-shiryen karɓan bakuncinsa da kuma watan da aka karanta alƙur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ce mana shine wata alƙur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ومن شهد منكم الشهر فليصوم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادونا
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وقطنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا akwai daga waɗanda suka ce su yahudawa ne wato daga cikin mutanen yahudawa akwai waɗanda yi harfunan kalima wato suke jirkita kalmomi na alƙur'ani ai kalmomi na attaura wanda Allah ya saukar a cikin attaura na sukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wadihi gabarin wajenta da Allah ya ajiye ta wai kuma sai suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam samina mun ji maganarka wa asaina ko mun saba wa al'amarinka wasma ka wato wasma ka ji ghaira musma'in ba wato ba abin ji ba wato kira ne ma'ana ai la sami ta kar kar wato ai ma'ana kar kar ba ka ji wai kullu suna cewa manzon Allah ra'ina ma'ana wato ka kiyaye mu wato idan kuna Hausa ne idan ka ce mutum ka kiyaye ni ya saba da ka kiyaye mun ko ka kiyaye ni ko suna ga masa ra'ina kiyaye mu wannan kalma da suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalma ne ake gayawa mutumin da ake tuhumtarsa da wauta suna gaya manzan Allah ra'ida alhali Allah ya hana su yi wa manzan Allah kalma da irin wannan kalma a cikin wato lugar yahudawa ra'ida ɗin nan kalma ne daga wato daga ƙuratu wato kalma ne daga wauta layyan bi alsinatihim suna mai karkata harcensu suna nufin ra'ina amma sai a ji kaman suna cewa ka wato kiyaye mu ne mana aha waɗannan fiddin da kuma suka a cikin addini wato suka a cikin musulunci walau annahu qalu sami'na ina ma a ce su su yahudawa sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sami'na wa dai dana wato min ji mun bi sabanin sami'na wa asaina wasma su ce masa ka ji kawai ba su ce wasma gaira musu ba in ba wajen ra'ina kuma ce masa wanzurna ya rasulullahi kalle mu ko kuma shaurare mu da kana khairan lahum da haka ya fi musu alheri daga abin da suka aikata domin da sun gaya manzon Allah cewa samina wa dana wasma shaurare mu ji mu wanzu za ka shaurare mu wannan kalma da suka faɗa wa manzon Allah kyakkyawa da sakamakonta sai ta sa Allah ya sa imani a zuciyarsu amma wannan kalma da suke ce masa wasu ma gaira musma'in ra'ina ta mummunan kalma to wannan mummunan kalmar da suka dangana to martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta bari ma su samu damar imani da Allah ba dole wannan rashin ladabi ya jawo musu fushin Allah da zuwa da kuma halaka وأقوم شيلة شيلة كان كان لهم أقوم وأقوم ولكن لعنهم الله شيلة إذا وضعت يشير من الله سمعنا وأنا وسمو دمي domin Allah ya riga ya la'ance su ya nisantar da su gaban rahama saboda bibi kufrihim saboda kafircin su da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su yahudawa fala yu'minuna illa qalila ba za su imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba illa qalilan sai kaɗan ne daga cikin su wanda za su imani da manzon Allah kamar su Abdullahi ibn Salam na
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطرد وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
ya yi halatta ya mutu kitaba ya kuwa da kuma da littafi kai ku aka ba su littafi aminu bi ma anzalna ku imani da abin da kuka saukar da alqur'ani musaddiqan lima ma'akum halin kasancewarsa mai gaskatawa da abin da yake tare da ku na attaura ku maza ku imani kaga wancan kalma ta wasma khayra musma'in ra'ina da suke ga manzala da ya suka ci hatta haifar musu da da da fushin Allah Allah ta ga subhanahu wa ta'ala ya musu ya kuwa da aka ba ku littafi aminu bima nazzalna ku imani da abin da muka saukar da alqur'ani musaddiqan halin kasancewar su mai gaskatawa limama akun da abin da yake tare da ku na at-taura ku maza ku imani min qabli an nasnakmisa wujuhan tun ba mu shafe fuskoki fa naruddaha ala aqabiha wato mu shafe fuska mu mayar da ita gaba ta koma baya ba ma'ana tun ba mu shafe fuska wato gurbin idanu da hanci ya zama kamar keya ba so daga wannan kalma daga aulan anahu ko kuma tun ba mu la'ance su mun mai da su birai kamar yadda muka muka shafe maka la'anci ma'abota ranar asabar da mutanen damu da ba wannan al'amari kuma kana amrullahi maqula wannan kuma al'amarin Allah abu ne wanda yake wanda Allah ya riga ya hukunta kuma kuma haka za a yi ba ai wannan aya da ta sauka ai da nan da nan aka samu wani daga cikin su suka musulunta su wato suka imani da Allah da manzon Allah Allah bai wannan ba saboda an samu wasu imani na'am
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابتلى إثما عظيما an ce wannan aya ta sauka ne a washiyu wanda washiyu yanzu kan dole in an kira shi ka ce masa Allah ya yarda da shi Allah ya ƙara masa yarda shi wanda ya kashe babban manzon Allah sai na Hamza bayan tsawon zamani sai ya rubuto takarda ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya zo ya musulunta domin dama da ya zo ya yi wannan abin aika aika a sinna hanza ya tsaga cikinsa ya fitar da hanta hantarsa ya ci wanda abu ya ɓata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da wannan manzan Allah ke cewa hantar da cikin da yake ɗauke da da hantar sinna hanza ba za ta shiga wuta ba shi ya yi wancan lokacin da wannan niyya ta abin da ya niyya sannan kuma al- wannan wannan nama mai albarka ya shiga ba cikin cikinsa to sai fa imani ya shiga cikin zuciyar washe hikimar wannan shine shine sahabba annabi suna yi wa suna kira ya zuwa ga addini da rayukansu ai kaga hanza da, da naman jikinsa da jininsa ya, ya kira mafi mafi kafirci ko kuma mafi kiyayya ko kuma mafi isar da biyan bukatar shugaban sardan washi bawa ne to da ya rubuta wata takarda a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin yake da girma sai Allah ya saukar da wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafe ayi shirka da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta abinda wato abinda bai kai shirka ba liman ya sha'a ga wanda ya so washi da ji wannan magana bayan ya rubuta sai ke cewa to ai alkur'ani ya ce wallazi ne la duna ma Allah ilaha nakara yace shi ce ni kuma na bauta aljintu wa daguti kuma ya ce wala yaqtuluna nafsa ba ku kuma kashe rai ba ni kuma na kashe hamza ya ce wala yazunun ni kuma yace ya aikata da yawa وقد فعلت كثيرا gashi kuma Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan sai dai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari sai da ya faɗi wai ce kalmomi sai Allah saboda illa man taba wa amana wa amila salihan to shikenan da ya karanta aya inna Allah la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha sai kuma na sani ni ina cikin manyan sha'un ne kaga musulunci yana bin kafiri ya musulunta kamar ciniki ake yi da mai ta yi sai sassan ko masa ake yi shi ko sai kama sharaɗi yake yi ko ya ce yana so ya imani amma ni abin da zai hada shiga musulunci Allah ya ce wallazi da la'adu na Allah ilaha naka ni kuma na bauta aljituwar ɗaguti Allah ya ce wala ya ka tununan nafsa ina fa shiga musulunci ni kuma na kashe hamza wala ya zunun wanda ba wanda ba su yi zina ba shi kuma yayi yawa yayi da yawa yace sai kuma yace illa man taba wa amana wa amila salih yace da kuma kuma wa sani aka ce musu kuma ya yi ma jo zalika ne yace sai da shi bai sani bai na cikin manya sha'un ne fa qala sai yace cewa wala adrik qala yace liman yasha qala wala adri hal aqulu mimman yasha to ina cikin wanda ya sha wanda ya bata ran manzon Allah irin iri na ka ko ya kashe hanza kuma ko kaga ai bazan tsammanin ma na cikin mai sha'un ba sai da Allah ya saukar da aya ta yace Allah ya saukar da qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kace to koda naji sannan aka saukar da aya qul ya ibadiyal ladzina asrafu ka faɗa ku ya bayina wanda kuka yawaita a kansu daga munanan ayyuka na zunubi la taqna min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubi gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah shi mai gafara ne mai jin kai sai kenan da ji wannan aya sai ya musulunta wannan aya da take cewa inna Allah لا يقول أن يشرك به ويشرك ويقول ما دون ذلك لمن يشاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الذنوب ثلاثة ذنب لا يغفر الله منه شيئا وذنب لا يترك الله منه شيء وشيء وذنب إن شاء أفا وإن شاء غفر ذنوبي غدا uku ne wannan zunubi Allah baya yafi komai daga cikinsa wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya bari komai daga cikinsa wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama yana gafara in ya ga dama yana kama yace amma zunubin da Allah tabaraka wa ta'ala baya gafarta komai a cikinsa shine shirka da Allah Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' amma zunubin da Allah baya barin komai da shi shi ne zunubin da yake tsakanin bayi da bayi wane ya zagi wane wane ya cuci wane to wannan kam sai dai in mai haƙƙin ya yafe ko kuma a ɗaya ayyukan wannan mutumi a biya a lahira in ba kyawun ayyuka a ɗaya mummunan aikin wancan a zuba sannan kuma sai zunubin da yake tsakanin bawa da Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana gafartawa in ya so wa yuhibbu zalika liman yasha wa man shirk billahi wanda ya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala lalle wannan mutum fa qad tara isman mubina ya kirkiri sabo wanda yake aziman bayyananne mafi girma na'am
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا
قل كما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم شن wato bakai kallo ba ilal ladina yuzakkuna zuwa waɗanda suke tsarkake kawunansu su ne yahudawa suna cewa su ne ɗaɗan Allah su ne masoya Allah tabaraka wa ta'ala su Allah yake so kamar yadda yanzu mutane suke sa kansu suna iri iri mutum ya ce shi ne ahlus sunna ko ya ce shi ne salafiya alhali masu wannan suna masu tsayawa akan wannan suna wato ba ta amincewa kansu wani sai na umar Allah ƙara masa yarda annabi yana cewa da akwai annabi bayansa da umar ya kasance annabi lauka da bari na biyan laka da umar da a bayana akwai annabi lallai umar ne ya ce in kare fil ummati muhaddasu idan al'umma ta akwai masu hira da zance da Allah umar yana ciki amma sai na umar kullum sai ya nemi huzaifa wanda abokin sirrin manzan Allah ya zauna da shi ya ce masa shin dan Allah dan annabi ka taba ji manzan Allah ba ka taba ji an ambace da cikin munafikai ba kuwa yana tuhuman kansa shi kuwa yana ji shi kuwa shi kuwa ba munafiki bane kaga ba anan yazo ce shi ne yana daga cikin wanda aka musu albashir da aljanna daga cikin a'a sahabbai guda hudu kaza mahalifofin a shi kokari yake yi yana ta tuhumar kansa an yakwa shi ba munafiki bane ibn mubarak ya tabo shi ne sayyidu tabi'i a zamanin ibn mubarak su yana sama da su imam maliki wajen takwa wajen tsoron Allah wajen jagora shi ne jagoran al'umma wajen takawa da lokaci amma ya fito wani lokaci sai wata mata ta hango shi sai ta ce masa ya mura'i ya ɗabriya kana tafiya kana wai tafiya irin ta masu tsoron Allah kamar mai tsoron Allah liye da ya mura'i wato daɗin da ya ji ba wai da ga tsaye ke mata sai ya juyo ya ce Allah ma kuma baiwar Allah laƙai sammaita ne bi ismin lazi a balla an mu'alil basara kina kin ambace da sunana wanda mutanen Basra ba su gano shi ba kuma shi ne ainihin sunana so da akalla ma ne kaɗan ne mutum zai ambaci kansa ya sa wa kansa suna na kirki ya zama mai irin wannan halin saboda Allah ce wala tuzakku anfusakum saboda haka bai kokari kowa ya yi kokarin gwadawa kansa komawa baya shi ne kasance wani bawan Allah ya yi tarbiyya a hannun wani shayi ya kuma shekara goma yana hidima na ibada sai da mai shayi shi so yanzu yana so ya jaraba shi ya sallame shi zuwa ya koma gida sai ce masa ka kewaya garin da ka dubo in ka samu wanda ka fi ka zo ka gaya mu ya zagaya tun safe ya ga mutane ya je wajen yara ya je wajen manya ya tafi wajen mahaukata ya je wajen mutanen kirki ya je wajen masha ya gaji da yawo sai da ya zo ya dawo gab da zai shiga gida sai ya samu mushen kare an jefa kwaikwayo ya ɗago shi yana tafiya ya zo wajen malami ce wallahi na gama yawo na amma wannan na samu ina tunanin wannan na kai wannan ko ya fi ni yana tunanin karen ya fi shi domin yana cikin dabbobin da Allah zai ce musu kunu turaban ranar alƙiyama da mutumin da za ka yi jahannama don da za ce zama ƙasa wanda ya fi wanda za ce zama ƙasa da ya je shi to ban sani wannan daidai muke da wannan ko wannan ya fi ni sai ce to eh haka ne to shi kenan kuma daki sai dai sake shekara guda ya je shekara yana sake ibada ya dawo ce mana je ka yawo ya je ya yi gaji ya yi yawo gobe ma ya sa shi je ya ce ai ya duba duk halitta ba shi ne kamar sa ya ce shi kenan gaje gida ba za ka raina halittar Allah ba saboda haka taskiya a kai ka dinga ji kai ne kazan Allah kai ne kaza kai ne kaza wannan gaya ne na kusurani alam tara shin baka kallo ba ilal lazina yuzakkura anfusahum zuwa waɗanda suke tsarkake kawunan su to ku yi hakuri balillahu yuzakki man yasha Allah shi ne yake tsarkake wanda ya so saboda haka wala tazlimuna fatila kada ku zalunce wato kada ku zalunci wato kada ku wato kuma wala yuzlamuna fatila ba za a tauye musu ayyukansu ba koda misalin wato fatan nan da take kwance a tsakiyar dibino fatilu kenan na'am yanzu
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Allah yana faɗa mai mamaki unzu abin mamaki kai kallo ya zuwa wa'annan masu saka shiga wannan su yanzu annabi yana nan yana zaune a bayan ƙasa a Madina wani ya dinga cewa shi Allah yake so ai shi a wajen Allah kamar ɗa ne ma ya unzu kai kallo ko kai babtar da Allah kaziba yaya suke ƙirƙirar ƙarya a Allah tabaraka wa ta'ala kai wa kafa bihi isman mubina isman sako wanda yake bayyananne ya isa da wannan taskiya da suke yi wa kansu na
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا wanda aya ta sauka ne akan Ka'ab ibn al-Ashraf da Huyay ibn Aqlaba su da shugabannin Yahudawa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina al-Munawwara sun zo sun yi kullu alƙawari da manzo Allah cewa ba za su yaƙi manzon Allah ba manzan Allah ba zai yaƙe su ba suka zo suka samu manzan Allah ce ai mu kam ko da yake dai addini ya saba amma ai da mu da ku kai mu kai mai littafi ko masu littafi saboda haka mun yi kusa da mushi akan mushrikan Makka mu da yan juna saboda haka mu kulla suka kulla alƙawari da manzan Allah ba za su yaƙi manzan Allah ba manzan Allah ma ba zai yaƙe su ba ai kulle da zai zama lafiya ko ba kulla ba sannan kuma suka kulla cewa idan waɗansu mutane sun tasan wa manzan Allah fada za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yaƙi wacce mutumin sannan idan wani daga cikin musulmi ya kashe wani za a biya diya to za su shiga cikin kawace za su ba da kuɗi wato da kuskure za su tara kuɗi su ma a biya diyar wancan mutumin in kuma nasu ne ya je ya yi kisa da kuskure su ma da su da musulmi za a haɗu a biya diya ma'ana za a gudu tare a tsere tare bayan wannan abu ya riga ya tabbata to lokacin da yakin badar ya zo musulmi suka nemi taimakonsu wato da aka je aka yakin badar suka ga musulmi sun yi nasara sai suka tafi ga mutumin da da mugan da mutum ya mutu Allah annabi Adam Allah ne shi ne annabin da kuke karantawa a cikin attaura cewa zai zo kuma shi ne yayin da aka yi yaƙin Uhud kuma suka ga an kashe kusan saba'in sahidai kusan saba'in sun yi shahada shi ke sai shakka shiga musu da suka ce kai wallahi wannan abun da ya haɗa musulmin nan ba kai ba mu gane ba kai annabin ne kuwa shi ne annabin ƙarshen zamanin ko kuwa ta sai aka samu wa'yansu jama'a suka hau doki daga su su yahudawa nan suka tafi makka suka je suka yi munna abu su biya mun nasarar da ya ana a a uhudu ba sun zo ba suna ganin kamar za a iya zuwa lalle ba annabi ba ne saboda haka gara sai su warware alƙawarin da suka kulla na zaman lafiya da matsala da makyakkeniya su je su mazu su kulla ƙarfi da su abu su ya suka je murna ai wallahi ai kawai dai zaman gari ɗaya ne ya hana mu fito da kuma hannu a kwamsa su ne haka to shikenan to shikenan wannan aya sai Allah ta ya saukar da wannan aya bayan suka je wajen abu su biya suka gaisa suka gaishe shi suka yi masa murna suka ce kuma yanzu kan mulo da alƙawarin da Muhammadu yanzu kai za mu da alƙawari duk sanda ka ta san masa muna nan kai kana ta waje mu muna da ciki to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ta ce ya saukar da wannan aya alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi shin baka ga baka kallo ba ya zuwa waɗanda aka ba su wato rabo min alkitabi da daga littafi yuminuna bil jibti wa daruti wato suna imani da gunki wato jibtu da darutu alhali Allah ya umarni aha wai kunna kuma suna fadani da zina kafir ga wanda suka kafircewa Allah Abu Sufyan da mutanansa haula'i ku ahade min allazina amanu sabila ai ku tabbata akan addinin ku kun bi wayancan mutanen zamanin dai su ba da kawai sun zo kada hankali ne kawai sai Allah ta baraka ta su ulaika allazina la'anahu Allah wa janibu su ne wanda Allah ta baraka ta la ya la'ance su yahudawa kenan wa man yal'ani Allah wanda Allah ya la'ance shi fa falan tajida lahu nasira ba za ka taba samun mai taimako da gare shi ba wanda zai hana yi masa azaba ba za أم لهم أم لهم نصيب نصيب من الملك بل لا يؤتون الناس نقيرا am lahum nasibun min al-mulki ko kuma suna da rabo ne daga cikin mulki ba su da wani abu daga wani abu daga cikin mulki fa idan la yutuna nasu nasira idan da a ce suna da rabo daga cikin mulki ko da ba su bawa ba za su iya biya ba wa mutane ko da wato duwan dibino ba wato fatan dibino ba saboda tsananin rowa domin babu abin halitta marawaci kan bai hudu yanzu duk kudin mulki din da ake faɗa da gajeren wanda yake zama ba zai iya sa dogon wando ba saboda tsoron talauci kar ya ɓannan kuɗi yana nan kullum da gajeren wando rigarsa iya nan duk wannan ƙungiyoyin agaji da taimako da suke ta faruwa na duniya duk yana faruwa ne daga kuɗaɗenmu da suke karɓewa na zalunci yake komawa ƙasarsu suke zuwa su kuma abin da yasa suke bamu mu mutanen afirka ne gudun kada matsi talauci ya dame mu yaƙe-yaƙe yawa wato masu gudun hira su tsallakawa ƙasarsu su je su cika musu ƙasa su kasa jin daɗin duniya wato ina fata ana gane su kariyan kayi ne kamar kana haifka da kare ka dinga jefa musu abu kada iso kanka duk wannan abu a nan yake ba wai lada ake nema ko tausayin ɗan adam ake yi ko wani abu ba to zai ba da mutumin da zai mallaki biliyoyin kuɗi da kamfanoni in zai mutu ya rubuta takarda cewa ya ba wa karensa ko magensa wanda aka bashi ya san an bashi ne eh kuma haka za a yi wannan kuɗin a tare na mage da shi ɗansa bai isa ya taɓawa matarsa ba ta yi taɓa ba ya riga ya ba da kamfanoninsa a magensa ko a karensa na'am
أم يقولون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما am da hasuran nasa kadai ne yahudawa suna hasada ne a mutane shi da annabi sallallahu alaihi wasallam alama atahumullah abisa abinda Allah ya ba su na falalarsa shine wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato annabci da yawan iyalai wasu ga suna cewa ai da annabi ne aina ba zai tsaya yana yin aure ba annabi da mata har guda tara yau kaza da kaza ayya sun manta ne faqad ataina ala ibrahima mun bawa ala ibrahima ya wato wato zuriyar annabi ibrahima shine wato wato kakan manzan Allah kamar annabi Musa da Dawud da Sulaiman wanda a cikin Yahudawa suke mun ba su littafi wal hikimata da hikima wa ataina mun ba su kuma mulkan aziman mulki babba kamar annabi Musa da Dawud da Sulaiman kaga Musa alayhi salam ya sai da ya kai bayan ya halakar da Fir'auna ya mallaki Masar da Sham gaba ɗaya na Musa ne annabi dawuda ya kasance annabi ne mai mulki kai annabi sulaimana cikinsu yake ya mallaki duniya gaba daya saboda haka allazi ubiya haza to ai ma kan da wannan aka mashi wannan bai wato bai wato ma kan law an yudiya muhammadan annubuwata wa ma inda haminan nabi wa ma inda minan nisa ba komai ne a wajensa dan ya ba annabi muhammad irin wannan abu da ya mallaka ba wa ataina mulkan azima mun ba shi kuma ma wato mulki mai yawa annabi dawud da suke cewa manzo Allah na da yawan mata annabi dawud da matan su 99 kuma sai da ya cika dani annabi sulaiman matan sa dubu to kuma wata rana saboda annabci ne karfi na annabci ne sai da ya rantsa ya ci a daren dare ɗaya sai ya zagaye mata dubun gaba ɗaya kuma kowace sai ta samu ciki to abin da ya saba a samu cikin ba bai ce insha Allah to wani gata wani abu ne Allah bai ba wa banu Isra'ila ba eh saboda haka su dai masu hasara ne kawai na فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا saboda zaka fa minhu akwai daga yahudawa man amana bihi wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda ya bijire gaba da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa kafa bi jahannama sa'ira to ya isa wutar sa'ira bi jahannama da wutar jahannama in an ce jahannama ita ce makoma to lallai kuwa mutum ya haɗu da wuta mai balbala na
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسقيهم نارا كلما نضجت قلوبهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الذين كفروا بآياتنا حقيقة وين سكاب تشد آيهم سوف نسليهم نارا لسنزام قونا سواتزام شغد سووتا كلما نفدت جلودهم دسان دفاتوس تقوني تو بدلناهم زام تنزام جلودا وتفاتا غيرها باونن wanda take ta kone daɗin ba ma'ana za mu mayar da ita halinta kamar ba ta taɓa konewa ba don me liyazuqul azaba dan su ɗanɗani azaba inna allaha kana azizan hakima Allah ya kasance azizan mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa kuma hakiman gwani a cikin halittarsa nan والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا can da yake cewa inna allaha kana azizan hakima za a ƙara a cikin halittar ɗan wuta wato zai tashi ƙato har sai ya zama tsakanin wuyansa da kafinansa za a iya tafiyar shekara dubu saba'in tafiyar shekara saba'in ai kaga zai iya ɗauka haƙorinsa kuma za a yi shi haƙorinsa manya-manya haƙorinsa kamar girman dutsen wuri kamar ka ce ya kai haƙorinsa ɗaya ya kai dutsen shi na gaban ɗinan gaba ɗaya da haka za a jera mata talatin don kowace azaba ta samu damar shiga inda take wallazina amanu wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka ayyuka na gari to su kan sanudkhuluhum jannati da sanu za mu shigar da su aljannatai ta zirimin tahti har anhar wanda koramai take gudana ta karkashin ta kalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada lahum azwalahum fiha su da gare su a cikin aljanna suna da azwajin mazaje ko mataye mudahharatun abubuwan tsarkakewa daga haila wani dukinuhum kuma za mu shigar da su zillan zalila inuwa wacce take mai inuwantarwa wanda rana ba za ta iya samun mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha adali ibadihi fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la qadar ala qalbi basharin qaddu wato Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa bawansa mumini a aljanna abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma zuciya ba ta taba tunaninsa ba yake annabi sai ce ku karanta abinda Allah ke faɗa cewa wato wato fala ta'lam nafsu ma ukfe lahum min qurrati ayun karanta wannan aya ku ji wato in wato bishiya guda daya a cikin aljanna wanda za a ba wa mutum dan aljanna sai mutum ya yi tafiyar shekara ɗari tafiyar shekara ɗari da ba ta kama ba ne a kowa da irin zamaninsa kama a ce sai ka yi tashi da jirgin sama mafi gudu ya yi tafiyar shekara ɗari bai ƙare inuwar ɗan aljanna guda ɗaya ba bishiya ɗaya ba iya ƙarfinsa Allah zai bai wa ɗan aljanna saboda haka ita aljanna sai dai Allah ya dinga kwatanta mana ita kawai ta inda ba za mu gane ba yanzu idan ka zo ka bai wa mutum gida a London ko a amurka ko a dubai amma shi wannan mai gida a yarke shi ko bai taba takawa ya je ko kano ba da allah me za ka iya kwanta masa sai da ka duba wata kyakkyawar tukunya a yanka ka ce masa wannan kaga zuciyar ka kaga wannan bishiyar kaga wannan tukunyar to randunan aljanna kamar yadda ga irin wannan to za a yi mata kaza a yi mata kaza a yi mata kaza saboda dan duniya dan kauye ne bai ma san ya aljanna ke ba kai ma da kanka Allah ya gwada maka ba in yadda kake za a yi ka wani shi a kom ke ma na ta alamu za a farar da ku ta inda ba ku sani ba dan duniyar da idan ya shiga wata matsala sai ya raba shi kansa yanzu azumuna da zai zo mana wani in ya ini bai ci abinci da ba zai iya danna ruwan sanyi a cikin zama a sai ya raga shi ciki ya nemi ruwan zafi wai yana sha ciki hannun ya waye tukunna in an jima to ya kaje tsammani yanzu idan aka ɗauki ɗan mutum aka jefa shi aljanna da ana mutuwa in ya mutu ba zai dan daɗi ba zai rayuwa saboda kaddarawa yanzu da za a buɗe ƙofa mata aljanna da ake magana a ce guda ɗaya ba duniya ba ta ɗan leko daga sama ta bakwai ta ɗan leko ‘yan duniya haka ta ɗan yi murmushi lekowa ba to duk tamun ɗin mun yi haka shi ke karatu ya ƙare mun mutu ke nan ba Allah ba ba annabi ba matar ka ta aljanna kawai don kallon kawai da za ka ɗaga a ce gobe matar aljanna za ta ɗan leko duk duniya an ta haka ba wanda zai ƙara rayuwa ba iso ma kyawun ba balle a yi zancen hira to saboda haka shi dai kawai ana gaya wa ɗan adam za a bashi matin ko aljanna da benaye ka anna wani ulul maknun ka za ka amma dai ɗan ƙauye ne sai dai in ya je ya gani dan bai san yadda abin yake ba wani shi aku fi ma la ta'lamu na'am ai kaga duniya ba da zilla zilla kada kaga za ku ne shiga da ladin yawan yin suna yayi mana yawa mu an jima sai kan jiki ne kace dan kara kaga kaga jikin dan duniya jikin dan kawai ne bai mazan bai ma iya jin dadin ba balle ya ji saboda ka sai jikin da ya hana idansa barci ya hana bakinsa koshi ya shirwantar da yininsa ya hana idansa barci ya hana rayuwarsa a cikin alheri to wannan ayyuka na alheri na duniyan nan su ne za su haɗu su mayar da kai wata halitta wanda za ka iya ɗaukar nauyin wannan abin da yake fuskantar ka na jin daɗi a aljanna shi ma sai ka fara shan ruwa alkausar tukunna domin shi ruwan magani ne da an sha jiki sai ya bude kowa ya zama ƙato sai ya kai kamar san da aka kawo annabi adam duniya kowa sai ya kai kamun sittin ka san kamun sittin ko daga nan da ya mutu zai kusan azali sai ya kai kamun sittin yadda zai iya wato ɗan aljanna kamar irin laƙumi-laƙumi nan bai wuce in ka ya tara su a tafin hannunsa kamar ka tara wato gyaɗa ne ka afa to kaga a ganin ka yanzu zai ga abin ba girman ma zai sa imuni ba zai imuni ba sannan da an sha wannan ruwa na alkawusar jiki ba zai ƙara kama da jinya ba ba zai ƙara jinya ba ba zai ƙara tsufa ba ba zai ƙara gajiya ba ba zai ƙara jin zufa ba ba zai ƙara jin ɗari ba ya zama wani irin otomatik ɗan adam wanda babu abinda ba zai iya ɗauka ba zai iya hira da mala'iku zai iya hira da annabawa zai iya zuwa je ya zauna ya hira da ubangiji sama to kaga ai dole wani shakufi ba la ta'alamu inna Allah ya amuru
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
إن الله يأمركم إن الله حقيقة الله تبارك وتعالى لا أمرتكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وما يد أمانوني يزوى ما سئتا وتوانا آية تاسو قلي أتكين أفتو مكة يا يندا سيدنا علي كرت أم كل كعبة أهل عثمان لم تلحة ال تها وتو وتو wato sadi ne mai kula da kama ya karba da karfi ya kama hannunsa ya ce yau addini ya shigo ya kama hannunsa ya murda ya kwace ya dan makullin to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka wato an ci makka an yi komai Allah tabaraka wa ta'ala sun ko da wanda a inna la ya'murukum Allah yana umartar ku an tuwaju amana ila aliha kuma yadda amana zuwa ga jama'a bayan an ci maka kowa ya musulunta to sai Allah ya sauko da wani sai zama yana so a ba shi dan makurnin Ka'aba da aka karba a hannunsa hannunsa nan da aka yi kare ba sa aka tambaya samu to Allah ya sauka da wannan aya shi ne sai sai nan sai Allah ya gabata sai manzo Allah sai ba ɗaukar dan makurnin ya miƙa masa yace hiya lakum kalidatan kalidatan la yanzuha ankum illa zalimun ya bani abdida wato ga dan makullin Ka'aba yana hannunku har abadin abada ba wanda zai kwace ta a hannunku sai azalimi har yanzu su suke kula da abu inna la haqiqa ala la ummata qatu amana kuma da amana ila ahliha zuwa ma abotanta inna allaha aha wa idza hakamtum idan kun yi hukunci bainan nas tsakanin mutane kuma yana umartar ku an takumu bil adli ku yi hukunci bil adl bil adl da adalci inna allaha ni'ma ya'izukum haqiqa allah tabaaraka wa ta'ala ma to madalla abinda yake yi muku wa'azi da shi wato abinda allah yake yi muku wa'azi da shi na ba da amana da hukunci da adalci to lallai shi ne daidai inna allaha kana sami'an ubangiji ya kasance mai ji ne ga abin da ake faɗa kuma basira kuma mai gani ne nan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا shehu Allah ƙara masa lati al'amanatu a samu ya ce amana kashi-kashi ne ƙasamun bainal abdi wa bainar rabbi wani kashin tsakanin bawa ne da ubangijinsa wani kashin tsakanin bawa da kansa wani kashin tsakanin bawa da halitta yace al-amanatu lati bainaka wa bainallah amana take tsakaninka da ubangijinka tabaraka wa ta'ala an ta'budahu ka bauta masa wala tushrik bihi shay'a kada kai hada wani da Allah a wajen bauta ko kuma a komai ka musulta al'amarinsa ka da zaci haninsa ɗaya kenan wannan shi tsakanin amana take tsakanin bawa da Allah amma amana take tsakanin kai da kanka shine kada ka aiwatar da ranka a cikin duk abin da zai wahalar da ita a lahira ko da ranka tara ta da wani abu wato wanda zai a ganinsa a duniya zai masa amfani to inda ka hangi zai cuce ka a lahira to kada ka ci amana ranka ka jefa ta a wannan hali shi ne adalci shi ne ka bata ka aiwatar da ranka a ci abin da zai jawo mata hakanan kuma amana ne na ran naka ko da aikin lahiran ne kada ka tsananta wa ranka abin da zai kai ka matsayin rashin rayuwarka ta duniya wato karka ya zama kullum zai zama amana ne ranka a gare ka ka aiwatar da ita a cikin abin da zai jawo mata kubuta a duniyarta da lahira akwai kuma amana tsakaninka da halitta saboda haka shi wace aqrabul kalki ilayka nisa'uka wa auladuka wato mafi kusancin wato halitta a gare ka kai dan adam matanka da ‘ya'yanka saboda haka kyautata amana tsakaninka da matanka tsakaninka da wato ‘ya'yanka kada ka zama kullum a tsakanin matan kamar munafiki labudda an tuwaddin amana ta fi ba makawa ka ba da amana a cikinsu saboda ka alwaladu ɗa labudda an an taɓa alahu isman salihan ka ba wa labudda ka sa wa ɗanka suna mai kyau in ka haifi ta sai ka duba wanda ka fi so a duniya ɗanka ya zama irinsa ko ya samu albarkarsa sai ka sa masa sunansa sannan ka sanar da shi littafin Allah in ya kai shekarun wato tamizi sannan kuma ka sanar da shi addini sannan ka umarce shi da bautar Allah tabaraka wa ta'ala in ya iso aure kuma ka yi masa aure saboda haka wannan ke da tsakaninka da 'ya'yanka kenan sannan sauran halitta kuma wa kullu man itamanaka ala shay'in duk wanda ya amince da kai akan wani abu la tusunu kada ka haishe shi a cikin amanarsa sau da ka malamai suka tsara a layin ɗa suka ce la'ib wale daga sam'an ka yi wasa da ɗanka shekara bakwai tun daga aifo zuwa shekara bakwai domin a wannan lokaci ko dukansa ka yi ko tsawa kai masa bai san a kan mika da keshi ko a kan mika masa tsawa ba ko zai sani sau da ka daga shekara aihuwan yaro har ya kai shekara bakwai ya zama tsakaninka da shi wasa la'ibo daga sam'an sannan in ya shiga takwas sun ma'addubu sam'an ka ladabtar da shi shekara bakwai idan ya shekara sha hudu to ya shiga wasu shekaru da aka ce masa wato asundu ta hayu daga shekara goma sha hudu zuwa ya ƙara bakwai shekara ashirin da ɗaya wa'annan shekarun sun fi hatsari a rayuwar ɗan adam mutum da wannan lokaci sai ka kasance da shi la'in wala daga sab'an sun man wa'addibu sab'an ka ladabta da shekara baka mana ka ɗora shi akan yadda kake so ya rayu har shekara goma sha hudu to in ya so ya kai shekara goma sha hudu to a wannan lokaci ba bashi lafiya saboda haka zai dinga tunani ya fi ga jikin tunani zai fi ka tunanin ya fi ka sanin abin da ya dace da kai ma balle abin da ya dace da shi to kai a wannan lokaci to waraki musamman sai ka kula da shi sai an yi shekara bakwai ba za ka bashi da hankalinsa ba ya fi ta nan ka taro shi ta nan ya fi ta nan ka taro shi ta nan sai an kai shekara bakwai to in ya shekara ashirin da ɗaya suka ce to sun ba alƙi hamdahu ala galibi sun rasa daga masa ai ka yi kokari shekara goma sha hudu kana kana lura kana kokarin mutum ya zama mutum ai ka yi gini saboda haka daga shekara ashirin da ɗaya in yi ɗauko abin da ya dace sai ka shi to ni a gani na da kaza kai shi ya fi dacewa da kai amma in kai kaza ina hanyar kaza sai ka bar shi kaga in ya bi nasa layin ya je ya yi gore sai me ba zai ce ba gaya masa ba saboda haka haka za a yi in ya kai shekara ashirin da ɗaya to shi ke sai ka yi sai ka zo ka nemi mata sai ka bashi ka duba wani gidan haya sai ka bashi kar ka nemi wani gidan ka bashi sai ka nemi gidan sai bashi ka kyale shi kawai mu je ai ka yi kokari ko ba ba mu je ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda ku imani da Allah tabaraka wa ta'ala adiullah ko kuma ai masa irin ta iyayen mu mana zai ce maka kai gini daga nan ba zai kare maka magana in an zuwa ce an baka mata sai sa a gaya maka kuma dole ka yadda kuma daga nan ba zai kara kula ka ba يا الذين امنوا اطيعوا الله بالله واطيعوا الرسول كما منزل الله واولي الامر منكم da kuma ma'abota umarni a gare ku nan amin zo shida Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasr al-haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin